نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون لقد كان ما كان وانقضى الشهر وخرج الناس من رمضان وهم فريقان فريق نصح فيه لنفسه وقام بحق ربه فصامه إيمانا وقامه احتسابا لم يفرط في, دقائق في دقائقه ولا أخى لنفسه زمام هواها قد اغتسل فيه من ذنوبه وتطهر من أوزاره وفريق آخر تمنى على الله الأماني وأتبع نفسه هواها فأمضى نهاره في سهو ولله في لهو حتى إذا ضاق به الوقت وخاف الموقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم وطلب الاستدراك في وقت العدم وهيهات هيهات وما أحوج الفريقين أيها المؤمنون إلى المحاسبة الدقيقة والوقف الصادقة فأما المفرط المقصر فيندم ويتوب ويستغفر ويؤوب فعسى إن لم يدرك الخير كله أن يدرك بعضه نعم وعسى أن يعيش قبل أيامه وعسى أن يعيش قابل أيامه في طاعة وبر منتظرا عاما جديدا ورمضان الآخر وأما المطيع المجد فيهتم لقبول عمله ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين وصفهم الله وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قلت أي قال العائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا أي قال رسول الله لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صححه الألباني أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na baɗini ya Allah muna neman taimakonka muna neman gafaranka muna neman tsarinka daga shirin kawunanmu da munana ayyukanmu duk wanda Allah ya shirya da shi babu mai batar da shi wanda ku Allah ya batar da shi bisa adalcin Allah subhanahu wa ta'ala babu mai shirya da shi muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin siffofin shi da sunayen shi da ayyukan shi haka nan bai kamata ba sanya masa abokin tarayya a wurin ibada muna kuma shaidawa lalle babban jakadan da ka aiko annabi muhammad dan abdullahi bawanka ne manzanka ne tataccen tatattu zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ya allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma lalle ga muna a yau muna ban kwana da wata ramadan wannan ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata mai girma wannan wata mai albarka muna bakin cikin ainihin rabuwa da wannan babban masoyi muna ban kwana da shi ne ba don muna son ya tafi ba muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za a karɓi ayyukansu ya sanya mu daga cikin waɗanda za a gafarta a cikin wannan wata wata na alkhairi wata na ihsani wata na zikiri watan alkur'ani watan ibada watan imani watan azumi watan salloli wata ne da allah ya sanya rahama da gafara a ciki da yanta baye daga wuta ya allah ka sa duk mun dace da waɗannan ababe don rahamarka subhanahu wa ta'ala lallai wata ramadan yana mana ban kwana abin da ya kasance a cikin shi ya kasance watan da ya ƙare mutane za su fito daga wannan wata na ramadan suna ainihin siffofi guda biyu ko kuma nau'i guda biyu na mutane ɓangare na farko mutumin da ya tsaya ya yi kanshi nasiha ya sauƙi haƙƙin ubangiji ya azumci wannan azumi yana mai imani yana neman lada a wurin allah yana neman gafaran allah yana neman rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya ya yi ƙiyamun laili yana mai imani da Allah yana mai neman lada bai yi sakaci ba a cikin wannan watan daidai da ƙwayan zarra ya ribaci kowane ainihin sakan ya ribaci kowace minti ya ribanci kowane sa'a ya ribanci ainihin dararen wannan wata ya ribaci kuma yini na cikin wannan wata to lalle irin wannan ya yi wa kansa hisabi ya kuma dace zai fita a cikin wannan watan ya yi wanka daga dukkanin zunuban shi ya ainihin samu tsarki daga laifuffukan shi allah ya gafarta mishi muna fatan mu shiga cikin irin waɗannan mutane nau'i na biyu mutumin da ya zauna ya ta burace burace ba abin da ya dame shi sai mai za a ci mai za a sha ya za a yi kayan sallah ya za a sai takalma ya za a abu kaza shi abin da ya dame shi kawai ci da sha da hidiman sallah tun daga farkon ramadan ba shi da wani tsari ko fulani sai maganar sallah ba shi da wani tsari sai mai za a ci mai za a sha amma bai ba ibada mahimmanci ba ire-iren waɗannan mutane lokaci ya ƙure musu za su yi nadama a lokacin nadaman ba ta da amfani za su yi da na sani a lokacin da kuma da na sanin ba shi da amfani amma ba a makara ba ko da a cikin wannan rana da kwana ɗaya da ya rage mana ko biyu mutum ya koma zuwa ga Allah in ya san yana cikin irin waɗannan siffofi ya nemi gafaran Allah ya nadama ya tuba zuwa ga Allah wala Allah sai Allah ya gafarta mishi a cikin falalan shi mai tarin yawa da yalwa ta rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka gafarta mana yan uwa masu girma ya kamata mu fita a cikin watan Ramadan muna masu kanmu hisabi muna bibiyan ayyukanmu mu tuba zuwa ga Allah mu nemi yardan Allah mu nemi gafarar shi sannan kuma mu damu shin ibadan da muka yi a cikin watan Allah ma ya karba shine babban abin da kowa zai tambayi kanshi magabata na kwarai salafus salih sun kasance suna damuwa suna kaiwa matuka wajen su ga sun sauke abin da Allah ya dora musu na ibada kuma sun kyautata wannan ibada wannan mataki na farko a wajen salaf kenan za su damu da ibadan su yi duk abin da za su yi su kai su komo wajen yin duk abin da ya kamata amma kash bayan sun gama wannan kuma sai ka ga hankalinsu ya tashi suna masu damuwa yanzu allah ya karbi abin da muka yi ko bai karba ba sai zama wannan ita ce damuwarsu ta biyu ba kamar ni da kai ba muna ganin kawai ai dole ma sai allah ya karba tun daidai mun yi allah ku ba a mishi dole subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin hadisi daga ainihin imamu tirmidhi allah ya ƙara mishi rahama imamu tirmidhi ya roto daga nana aisha ƙarƙashin faɗin allah subhanahu wa ta'ala allah yana ba da labarin waɗansu daga cikin bayin shi tun daga kan innan ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wallazina hum bi ayati yu'minun wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sai ce wallazina yu'tuna ma atau sune waɗanda suke bayar da abin da suka bayar su sauke nauyin da aka ɗora musu na ibada na sallah na azumi na zakka na hajji na duk abin da suka aikata na farilla ne ko na nafila na wajibi ne ko na mustahabbi yi utu na ma'atau amma qulubuhu mujilatun zukatansu kuma tana cikin tsoro tana cikin firgici shin an karba ko ba karba ba suna jin tsoron wannan sannan kuma suna jin tsoro annahum ila rabbihim raji'un cha lalle fa wurin Allah za a mai da su gaba daya kuma Allah zai musu hisabi zai tambaye su abin da suka aikata sun yi ne dan shi ko kuma sun yi ne don wata manufa daban na na isha Allah ƙara mata yadda matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yar gidan abubakar a siddiqu ta ce na tambayi annabi alaihi salatu wasalam dangane da wannan aya na ce ya rasulallahi Allah ya ce wallazi na yi utu na ma'atau su ne mutanen da suke bayar da abin da suka bayar suke sauke nauyin da aka ɗora musu amma sai Allah ce wa qulubuhum wajilatun amma zukatansu kuma tana cikin tsoro da razani da firgici sai ta ce irin waɗannan mutanen kan su ne waɗanda yake suna shan giya ko kuma su ne mutanen da suke sata mutanen da suke sabon Allah su ake nufi a wannan ayan ko ba su ba misali mutum na azumi yana sallah yana zakka yana haji amma yana shan giya yana sata yana zina ire-iren waɗannan Allah ke nufi ko ba su ba aisha ke tambayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce da ita la ya binta siddiq ya ce la ba so ake nufi ba sai ce ya binta siddiq ya ke yar gidan mai gaskiya ya ke yar gidan mai yawan gaskatawa abubakar a siddiqu ba waɗannan ake nufi ba annabi ya ce walakin nahum a'a waɗansu mutane ne allazi ne su muna suna azumi wai salluna suna sallah wai tasaddaquna kuma suna sadaka ba sa zakewa ayyukan kaba'ira amma hum yakhafuna suna jin tsoron cewar Allah ya taqabbala minhum kar kuma fa Allah bai karbi abin da suka yi ba su Allah ke nufi a wannan ayan ba abin da kake tunani ba annabi ya ce ulaika yusari'una fil khairati waɗannan su suke tsere suke rige a wajen ayyukan alkhairi wa hum laha to kaga anan idan har nana Aisha tana wannan tambayan annabi na bata amsa alaihi salatu wassalam ca mutane ne nagari mutane ne na kwarai gashi sun yi aikin kuma suna jin tsoron Allah ya karba ko bai karba ba ina gani ko kai wannan sahabbai kenan tabi'ai kenan atba'u tabi'ina waɗanda suke da ainihin shaida daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam hisa ɗaya daga cikin magabata Udalatu dan Iyad bin Ubayd Allah ya ƙara masa rahama yake cewa ni inda zai kasance na san cewar Allah ya karbi aiki na daidai da ƙwayan zarra daga cikin ayyukan da nake yace a sanar da ni wannan ya ce a habbu ilayya mina duniya wa mafiha na fi son wannan sama da duniya da abin da ke ciki inda a ce ana min wahayi allah zai sa a gaya min cewa aikinka abu kaza tabbas allah ya karba to samun wannan labarin ya fi masa duk duniya da abin da ke ciki sai ke ta saboda mai allah ce innama taqabbalu allahu min almuttaqina kadai allah yana karban aiki na daga masu takawa to ni ina cikin masu takawan ko bana ciki tambayar da yake kansa kenan hudalatu dan ubayd ka je magabata na kwarai kenan to idan waɗannan bayin Allah na gari manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da taba'u tabi'ina suna aiki kuma suna jin tsoron Allah suna aiki suna jin tsoron an karɓa ko ba karɓa ba suna ganin girman wanda suke wa aikin ba sa ganin girman aikin da suke suna ganin girman wanda suke wa aikin yana da iko ya ga daman ya ce bai karɓa ba ko ba yanda aka iya da shi saboda shi ya halicce ka shi yake iko da kai ba a ce masa dan me sai dai shi ne zai ci dan me to ya kamata kai ma ka bi ayyukanka na ibada da addu'a ya Allah ka karba mana isa nabi ibrahim alaihi salam da shi da dan shi isma'il a lokacin da Allah ya ba su umarni bisa wahayi ku je ku jaddada ginin ɗakin ka'aba ku sabunta shi bayan ya rushe Allah ne fasa su su yi aikin kuma sun yi aikin sun gama amma suka ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba daga gare mu ba su ga cewa tun da Allah ne ya samu ko mun gama aikin yayi an karba rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba daga gare mu haka kai ma ka bi duk ayyukanka na alkhairi ya Allah ka karba mana dan rahamanka ba don mun kai ba Allah ka karɓa mana ka bamu lada cikin falalanka ba don mun cancanta a bamu ladan ba sai kawai saboda rahamarka sai saboda falalanka mai tarin yawa yana ka karɓa mana ayyukanmu ya ubangiji ka ainihin bamu cikin falalanka yan uwa masu girma na daga cikin darasin da ya kamata mu ɗauka a wannan ramadan yana da abun mamaki ana ta shirye-shirye za a fara azumi ana maganan yanzu wai za a yi sallah azumi 28 yau ake ciki idan ka kalli abun wallahi tallahi kamar ba a yi sati ɗaya ba idan ka zauna ka yi nazari ka nutsu sai ka canza har mun cinye goma farko muka cinye goma ta tsakiya har kuma muna shirin cinye goma ƙarshe yadda kwanakin suke gudu wanda darasi za ka ɗauka a ciki ba fa kwanakin ana ebo su ne daga wani wuri ba kwanakin ka ake yi ba duk lokacin da kwana ɗaya ta shuɗe kwanakin ka ne suka shuɗe duk lokacin da sati ya shuɗe daga cikin satuttukan da Allah iba maka ne suka ƙare haka wata haka shekara azumi ya zo ya tafi azumi ya dawo ya tafi an yi babbar sallah an yi juma'a kullum kwanakin da muke cinyewa muna haɗiɗiye su muna ƙara kusantar kabari amma kash ba ma ɗaukan darasi yana da abin mamaki ni ban ma taɓa ga azumin da ya sauri irin wannan ba kamar iftawan ido azumi ya ƙare to yan uwa masu girma ya zama wajibi mu ɗauki darasi a cikin waɗannan kwanaki da suke saurin shuɗewa muna ƙara kusantar kabarinmu ne to mu ƙara shiri don haɗuwa da Allah lami lafiya don Allah ya yarda da mu ya gafarta mana ya shigar da mu aljannar shi da rahama shi ɗan uwa masu girma duk ibadan da aka yi a cikin watan ramadan ya kamata ya zanto ka fito daga makaranta ne na ibada a ce zuciyanka ta tarbiyyantu da sallan nafila ta tarbiyyantu da yin sadaka ta tarbiyyantu da azumin nafila ta tarbiyyantu da daina aikin sabo duk abin da ka daina shi a yanzu ashe za ka iya daina shi a jiya za ka iya daina shi kuma a gobe matukar kayo kanka hisabi ka yi tsayuwan daka kai ɗin da ya kai ne ba wani sabo aka sake ba to ka nemi taimakon allah ya allah yanda na daina abu kaza cikin ramadan allah ka taimake ni kan na koma bayan wata ramadan ya allah yanda nake ibada a cikin wannan watan allah ka taimake ni kamin agaji ya zanto na zarce da wannan abun har zuwa bayan wata ramadan wala tartaddu ala adbarikum fataqalibu khasirin shi yasa ɗaya daga cikin magabata ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya ƙara mishi rahama yake cewa wa min alamatil qabuli al-istimraru a cikin al-fawaid yace na daga cikin alamun karban ayyukan mutum a ramadan ko a duk lokacin ibada a ga mutum ya zarce bayan wannan lokacin ya wuce kana ayyukan ibada cikin ramadan ana fita sai aka kadena kadena ayyukan sabo cikin ramadan ramadan na shuɗiya ka koma aikin sabo to akwai alamu na ayyukan kan na ma'anya Allah ya karɓa kuwa wannan abu ne da ya kamata kowa ya gaya wa kanshi wannan abun cewar abun da muke na sabo muka daina to bai kamata ba mu ainihin koma bayan watan ramadan dan ubangijin kwaya ɗaya ne ubangijin ramadana shine ubangijin shawwal shine ubangijin kowane wata ba wai Allah ramadan daban bane ba an fi tsoron shi Allah sauran watanni ba tsoron su wa ilahukum ilahun wahid ubangijin dai kwaya ɗaya ne shi ake bautawa kuma shi yace ayi bautar to bai kamata a dinga bambanta lokutan shi ba da ainihin wani abu daban babban abin da ya kamata kai shine lalle cikin ramadan ibada zai fi yawa amma kuma kar idan ya fita ya zama gaba ɗaya an dina lalle cikin ramadan za a dina ayyukan sabo to nan kuma su ake aikin sabo gaba ɗaya a dina shi shi ya sha bamban da aikin da'a aikin da'a Allah ce mastata'tum amma aikin sabo kuma ku bar shi gaba daya haka annabi ya ce fajitani buhu ku nisance shi gaba daya amma abin da aka umarni kuma ku ainihin zakke masa mastata'atun gwargwadon iyawanku wannan shine babbanci kar ka daina ainihin waɗansu ayyukan laifi da kai ka san kana yi bayan watan ya shuɗe kuma ka zo ka daina wannan akwai hatsari kware da gaske yan uwa masu girma watan ramadana wata ne na alkhairi wata ne na falala wani ya buraci wannan ramadan ɗin bai gan shi ba dab da ramadan wani ya koma ga Allah waɗansu kuma a cikin watan ba suka koma ga Allah kullum rasuwa ake yi sannan kai ka ci riban wannan ramadan din kana da tabbacin zaka ga wani to dole kai kanka qiyamul layli na yau kai na qiyamul layli gaba ɗayan mu kowa yau kan shi wa'azi baka bukata a maka wa'azi yau da gobe kadai ta ishe ka wa'azi kabari kadai ya ishe kowa wa'azi yan uwa masu girma muna dab da ainihin sallah ina ce nufin sallan idi babban abin da ya kamata na samu ainihin dan uwa imam malam umar yana ta magana akan abin da ya shafi zakatul fitr wannan ainihin ibada ce mai falala ibada ce mai mahimmanci da ya kamata kuma mu ba ta mahimmanci kwarai da gaske saboda magabata ba sa sakaci da ita magabata ba sa wasa da ita amma ga wanda ke da iko yana daga cikin babban abun da yake karfafa wannan ibada ta zakatul fitr hadisi na abdullahi dan umar allah kara masa yadda wanda yake cewa annabi ya farlanta sadaqatul fitri annabi ya wajabta yin sadaqatul fitr ba da zakkan sadaqatul fitr ko kuma zakkan kono ya farlanta alaihi salatu wassalam a fitar da ya ga kowa da tsoho da saurayi da yaro karami da mata da maza da duk wanda yake yana rayu idan kana da iko wajibi ne kowa a fitar mishi saboda falalan da wannan abun ke da shi ɗaya daga cikin falalan shine hadisin abdullahi dan abbas allah ƙara masa yadda annabi ce sadaqatul fitr tuhratun ne lissa'im wato tsarki ne ga mai azumi waɗansu ababe da ka aikata a cikin azumin ramadan kamar na rafkan ruwan sallah misali da za a ce ka yi kabli ko ba'adi to shi kuma a cikin ramadan rafkan ruwan da kake na waɗansu kalamai da ba su dace ba waɗansu ainihin allagau da ka yi a cikin maganganunka wani abu da zai rage kima da kiman da darajar azuminka to wannan sadaqatul fitr yana tsarkake wannan abu kaga bai kamata a yi wasa da shi ba dole akwai 'yan kurakure da nayi da kai da wancan yayi da wancan yayi to me zai tsarkake mana wannan kamar yadda muke gyara sallama da sujjada kabila da ba'adi to shine kai ba da wannan sadaqatul fitr kaga wannan ba karamin falala bace ba sannan kuma annabi yake faɗa alaihi salatu wassalam cewar ainihin kaman ciyarwa ne ga miskinai bi ma'ana taimakawa ne a faranta musu a yalwata musu to dangane da wannan ainihin sadaka mai girma wannan sadaka mai falala kar mu yi wasa da ita Allah ce kad aflaha man zakka kad aflaha man tazakka shine wasu daga cikin malamai suka ce ai man tazakka din da ma'ana nufin sadaqatul fitr wasu daga cikin malamai suka ce wa zakka rasma rabbihi fa sallan suka ce sallan idi daga cikin malaman tafsiri to kaga Allah kaman ya hada sadaqatul fitr da sallan idi a wuri daya yayi magana akan su to saboda haka babban abin da yake da mahimmanci ba da wannan tana da lokuta kaman guda biyu lokaci mafi falala lokacin da aka fi so shine daga sallan asuba zuwa ainihin kafin sallan idi shine lokaci mafi falala sannan bayan nan kuma akwai daga faduwar rana a wurin wasu malamai na ranar sallah har zuwa kafin a tafi sallan idi duka wannan magana ne guda daya imma wannan imma wancan sai lokaci na biyu ya zanto kwana ɗaya ko biyu kafin sallah kamar daga yau in azumi ka 28 idan ana hasashen za a azumi 30 ko kuma 20 ainihin da tara ya halatta a bayar wancan lokacin ya fi falala kuma shi aka fi so wannan kuma lokaci ne na halacci ina fata an gane bambancin abu idan mutum ya bayar tun a yau sadakan shi yayi in ya bayar gobe sadakan shi yayi in ya bayar bayan rana ta faɗi an sanar da an ga wata sai ka fidda wannan sadakatar fitar shi ma yayi in kuma ka bari har sai washe gari da safe ka fitar wannan shi ma ainihin ɗaya ne daga cikin ababen da ake so akwai wanda suka ce matun farkon ramadan wannan kauli ne na uku amma gaskiya galibin malamai suna saba wannan magana saboda kiyasin shi akan zakan dukiya suka ce akwai alaman tambaya akai saboda fitari daga sabani kare wuce lokutan nan guda biyu in ma kwana ɗaya ko biyu kafin sallah ko kuma bayan an sanar da an ga wata tun da daddare daga har zuwa wayewan gari daga sallah asuba kafin a sauko idi to malamai sun tattauna dangane da shin wannan sadakan lokacin ta yana wucewa ko baya wucewa wannan shine maganganu da malamai suka tattauna suka kai ruwa rana zance mafi inganci shine daga cikin waɗannan maganganu ga wanda yake da iko kar ya bari ya je idi bai fitar da ita ba wannan shine rajihin kauli saboda hadisi da annabi ya faɗa alaihi salatu cewar wanda ya fidda ita kafin sallah fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha wanda ya bada ita kuma bayan an yi sallar idi fahiyar sadakatun mina sadakati sadaka ce daga cikin sadakoki to wannan malamai sun kai kawo akan tattauna menene ma'anar sadakatun mina sadakati amma duk abin da aka yi saɓani to ɗauki abin da babu saɓani a kai ina fata an gane ka ɗauki abin da ke shi ne al'ahawadu ya fi kewayewa wanda ka fita daga saɓani daga cikin ainihin maganganun malamai abin da ya fi dacewa a sunna dai shine a bada ita kafin sallar idi waɗansu malamai suka ce kamar daga cikin malaman hanabila wanda shi ne faton salul fauzan suka ce idan mutum ne bashi da iko bai samu ba har sai bayan idi ya halatta ya fitar amma wanda yake da iko bai fitar ba to shi kan ya samu matsala bisa ga ainihin faton waɗannan manya-manyan malamai na wannan zamani sannan dangane da wannan sarakar ana iya ba da wani abin da ba abinci ba kamar ka ba da kuɗi to wannan maganganu ne ana ta tattauna shi a cikin wuraren karantarwa ya halatta na ba da kuɗi madadin abinci mazhaban jamhurin malamai shine bai halatta ba shine mazhaban imamu malik imamu shafi'i da imamu ahmad ta baya halatta ba da kima abin da yake ba abinci ba saboda me suka ce annabi bai bayar ba alaihi salatu wassalam kuma lokacin shi akwai dinar akwai dirham akwai kudade da ake amfani da su wajen cinikayya bai taba cewa wani ba da kuɗi ba ko a madina ko a makka ko ya aika wa musulman waɗansu wurare a yaman ko makamancin haka suka ce tunda annabi ya san da kuɗi bai ce a fitar ba to kai yau ba za ka zo ka ci a ba da kuɗi ba shi yasa abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yadda a lokacin sayyidina muawiya yana ainihin khalifa sai aka kawo wani sabon kwanon awu sai yake cewa wannan yayi daidai da mudun nabi za a yi amfani da wannan wajen fidda zakatul fitr sai shi abdullahi dan mas'ud yake cewa wallahi ni kan ba zan gushe ba ina fitarwa da irin kwanon da muke fitarwa a lokacin manzon Allah alaihi salatu wassalam to sai malamai suka ce idan har abdullahi dan masaudu bai yadda a canja ma abun awun ba ina zai yadda a canja abun da ake bayarwa min babi aula kenan idan shi hatta kwanon bai yadda a canja ba da za ka ce mishi a bada abun da ba abinci ba zai baka amsan da yafi wannan zafi Allah ya kara musu yadda sai musamman Abu Hanifa shi yana ganin za a iya fitarwa wanda shine abun da Ibn Taymiyyah ya bi duk da yanda yake yawan sabawa a Hanaf amma a wannan babin ya bi sai yake cewa ya halatta a fitar ta amma tafsili wanda ke rajihin kauli game da wannan matsala shi kanshi ibn taymiya Allah mishi rahama yayi tafsili a wani wuri wanda kuma galibin malamai na wannan zamani da ita suke fatawa duk da imamul albani sun tafi akan sam babu wani tafsili kawai abinci za a bayar sai suka ce idan akwai bukatan da ta kira zuwa ga haka an samu bukatuwa na ba yanda za a yi sai kudin za a bayar suka ce ya halatta to irin su yusuf al-qardawi Allah mishi rahama su sun fi ba da wannan fatawan ne a kasashen da zaka nemi wa zaka ba abincin ma ka rasa ina fata an fahimta amma suka ce kasan da akwai wanda zaka ba abinci to baka da dalilin da zaka ba da kuɗi ka khalafa wa sunna kenan amma akwai kasashen da in kana rayuwa ka nemi wanda zaka ba sadaka abinci ba zaka samu ba amma in kuɗi ne akwai inda zaka iya bayarwa to suka ce to a irin wannan an samu larura da za a iya halatta musu wannan abu amma wurin da babu wannan laruran suka ce bai kamata a ainihin canja abin da yake shine aka sani a asali shi annabi yayi shi yace ayi har ya lissafa abin da za a bayar malamai suka yi kiyasi yana magana ne da mutanen da suke irin abincin su to kowane gari a bada abincin da shi ake ci a wurin suka ce bai halatta ba ka zo nan yanzu ka ce zaka bada zakatul fitr da garin kwaki suka ce gwarin kwaki ba abincin mutanen arewa bane ba amma a wani guza ka yi bayarwa kun fanci wani abin da kyau ba za ka zo ka ce za ka fidda abin da a wurin mutane ba abinci bane ba amma idan a wurin wasu mutane abinci ne ka kaman balarabe ya kama shi da bino shi da bino abun shi abinci ne amma a wurin dan najeriya da bino abun sha'awa ne ba abinci ba to akwai ire-iren waɗannan maganganun da fuka suka tattauna kowa ya ba da abincin da ake ci a wannan wurin kar ka ba da abincin da ba a ci ba za ka zo ka ba da ash wani abinci na a misira a matsayin zakatul fitr ba amma a misira kuma ya halatta ka bada don su abunsu wannan abun abinci ne yadda ake cin shinkafa a nan arewacin najeriya hasali ya ma fi shinkafa mahimmanci a wurinsu to kowane gari da kowane ƙasa a bada abincin da ake ci a wannan wurin ko da akwai waɗansu maganganu ka ɗauki abin da yake shi ya fi ƙarfin dalili duk wata ibada da za ka yi sai ka ta nemo mata dalili cikin maganganun malamai ka ɗau waɗanda ba za ka sha wahala ba kawai ga sunna saka tafi ba sai an ce kwane-kwane ana nemo wani kiyasi da wane ne da ihtimali in ba ya zama dole ba ina fata an fahimta ina ga wannan dai shine a takaice a sakon da muke da shi a wannan hudu ba muna fatan Allah ta'ala ya karba mana wannan ibada da muka yi na azumi ya kuma karba mana abin da ya rage mana na ibadan da zamu yi cikin wannan wata ya karba mana ibadan da zamu yi bayan wannan wata har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka mana muwafaka ka mana tawfiki ya ubangiji ka tabbatar da mu akan wannan addinin har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka mana tsari da dukkanin zamewa ya Allah ka mana tsari da dukkanin juyawa da baya akan tafarkin gaskiya har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka sa zukatan mu su fi karfin shaidan ya Allah ka sa mu fi karfin zukatan mu Allah ka mana tsari da son zuciya a cikin ibadunmu da maganganunmu ya ubangiji ka ainihin mana taufiki ka tabbatar da mu akan tauhidi ka tabbatar da mu akan sunna annabi ka Muhammad alaihi salatu wassalam har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka mata albarka ya ubangiji wannan gari namu Allah ka mishi albarka ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya ubangiji ka sanya alkhairi da albarka a wannan ƙasa ya ubangiji halin kunci da ake ciki Allah ka yaye mana ya ubangiji rashin tsaro da ake fama da shi a wasu jihohi Allah ka kawo mana saukin shi dan rahamanka ba da halin mu ba ya Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya Allah duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya ubangiji duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya ubangiji ka tashi kafaɗin su ya ubangiji masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da abin da lafiyan za ta ci ka ƙara mana imani gaba ɗaya Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين ارحمكم الرحمن الرحيم